ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna talata ta ashirin ga watan da saniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka markazu bin taymiya a darasin littafin muqaddimatul izziya ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke karantar da mu ibada wanda babban malami a sheik abul hassan aliyu maliki ya rubuta wanda an ayyaye shi jira tara da shekara 857 ya rasu 939 Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rahama Allah ya fahimtar da mu abin da yake daidai amfanar da mu dukkanin abubuwan da za mu shi mun yi da babe na farko mun shiga babe na biyu wanda babe na biyu abin da yake koya mana shine sallah shine babu sani fi salati kuma mun yi karatu akan cewa sallah tana daga rukunan musulunci guda biyar sannan kuma mun yi karatu a gabar da malam ya hudu lokuta na salloli waɗanda suke lokaci biyar lokuta waɗanda suke muhtari da kuma waɗanda suke zaruri za mu tashi a fasali wanda yake na biyu fasali na biyu a cikin babekin wanda mala ya kira shi allah jikin shi da rama fasalin ya ji bu'alar mukallafi a da'u ma fata humina salawatul mafaruda murattabatan fi ayyi waqtin kana ويجب ترتيب الهادرتين المشتركتين في الوقت فإن خالف أحد الثانية أبدا ويجب تقديم الفوائد على الهاضرة وإن خرج وقت الهاضرة ما لم تزد على خمس صلوات وإن زادت عليها على أحد الأولين المشهورين أو على الأربع على المشهور الآخر قدمت الحاضرة إذا ضاق وقتها ومن ذكر فائتة في وقتها يجب ترتيبها معها وإن كان فضلا أضاء ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على الركعتين فإن أقعدها ضم إليها أخرى وخرج عن شق وإن كان إماما قطع ولا يستخلف ويسري ذلك لصلاة المأمومين وإن كان مأموما تمادى مع إمامه فإذا فرغ صلى مع نفسه ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت وإذا كانت جمعة صلاها ظهرا kenan fasulin fi qada'il fawaid wannan fasali shi abin da zai karantar da mu yanda ake rama sallah wadda ta zamanto ta kuce ma mutum bai samu yayi ba قال المصنف رحمه الله تعالى yace yajibu alal mukallafi ya zama wajibi akan mukallaf ya kace al mukallafu shine al muslimul aqilul baligh mutum musulmi mai hankali wanda yake baligi yajibu alal mukallaf ada'u ma fatahu min as-salawat wajibi ne dukkanin mutumin da shari'a ta rataye a wuyan shi يجب ما فاته من من الأداء ما فاته من الصلوات يرى ما أبن دي يكون جميع ها لقد صلاة الظهر falakhtiyari lil-zuhur nan ne kenan muna a lokuta ne waɗanda suke na sallah sai ya ce wani ikhtiyarun yin zuhur zaɓaɓɓen lokacin sallah a zuhur min zawa da shams daga inda rana ta kauce daga tsakiyar sama da afirin ƙama zuwa ƙarshen ƙama shi ne ƙarshen yadda inuwar mutum za ta yi daidai da tsayin shi bayan alfijir ya hudo wajibi na farko shine kenan sallah asuba bayan mutum ya raka alfajir bayan sallah asuba babu nafila wadda take mara digi sai dai in cikin masallaci ne mutum ya shiga to zai iya yin raka alfajir ko kuma a ya zamanto kenan ma zai iya yin afu tahiyatul masjid ko kuma ya shigo masallaci kaga shi ma zai iya yin tayyatul masjid ko kuma bai sa rakatul fajr ba daga nan gurin haramun ne mutum ya sallah musamman ma lokacin da rana take dungowa sai ta dauka ku to tun daga nan lokaci ne wanda ya halitta mutum ya sallah salatu duha har zuwa lokacin da rana ba ta zo tsakiya ba to da zarar rana ta zo tsakiya wannan gwargwadon mintunan goma goma sha biyar haramun kai sallah sai ta karkata kuma daga inda rana ta ɗan kauce daga tsakiyar sama to daga nan gurin kuma lokacin azuhur ya shiga za ka iya sallata azuhur ka sallace ta matukar dai ino abu ba ta tsawon shi ba to duk lokacin ta ne amma da zarar inda inuwar abu ta zarta tsayin shi to kuma lokacin la'asar ya shiga wa awwal waqtul asr shi ne farkon lokacin la'asar da zaran ka gadu abin da ka tseda inuwar shi ta daidai da shi to shi ne ƙarshen azuwar farkon la'asar wa firu ila ispira da shams ƙarshen azuwar kuma lokacin da rana zai zamanto ta yi masa rahwada walil maghribi bi ghurubi qurs shams lokacin magriba shi kuma yana shiga bi gurubi kursu shams lokacin da gudan rana ya fada babu zancen shi ma a lokacin magariba a dinga jiran bayyanar taurari ko wasu abubuwa a hadisi cikin motsa ibn umar yake cewa manzala salasalam yakan sallata sallah wadda take ta magariba ɗayan mai harba kibe shi kuma yana gamawa a labari inda kibiyar wannan ta sauka kaga saboda miyan da yake yin sallar magariba da zarar rana ta fada shi yasa wal maghrib idza gharibat ash-shams magariba kawai da zarar rana ta fada lokaci ake san mutum ya sallace ta wa huwa mudayyaqun mala yace lokaci ne kumtatacce ghairu mumtaddin ba lokaci bane mai tsayi yuqaddaru bi fi'liha ana kaddara shi kawai yin ta ba da tasiri shuruɗiya bayan samar da sharuɗanta da zarar rana ta fada kawai lokacinta ya shiga in ka hudda yin arwalla ko kuma wanka fadawar rana kawai jinkirinka arwalla ko wanka tasiri shuruɗiya kawai misali a ce baka arwalla in kana da arwalla kawai yin ta zakai tasiri shuruɗiya a ce wanka ya kama mutum misali to kawai shine uzurin da mutum gare shi bayan fadawar rana iya daga kuskuren da zaka ga yawanci ake yi jinkirta sallar magariba sai kaga rana ta wada a tsaya ana jiran sai an ga bayyana taurari wanda kuma haka nan din shi ya bayan zuwa ga jinkirta ma shan ruwa sai kaga ana jiran bayyana taurari manzo Allah sai ya ce al'umma ta la tazalu fi khairin ba za ta gushe ba tana karkashin alkhairi da albarka malam tantazir nujuma bi siyami a matsarin ba su zama suna jiran he taurari sun bayyana su sha ruwan azumi shi addini ba a san shakka ba a san shakka lamari Allah subhanahu wata'ala komi qat'i subuti ne Allah ya ce manzo Allah sassa ya ce babu wani shakka shi yasa Allah yake ban mu'mini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata min kauya sallamawa kau duk abinda aka ga maka min kauya ka sallama akan shi saboda haka ma dama rana ta fada to lokacin magriba wa mudayyaqun ghayra mubtadil sai ka ga wani lokacin wasu ya su jinkirta magariba kuma da zarar sun jinkirta magariba kuma sai ka ga sun gaugauta lisha sai kaga sun sallaci risha lokacin ta bai ba sun salloli ga baki ɗayan su inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kuma amana babbar amana wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dinga jinjinawa da zai bar duniya sallah tana daga ciki shi yasa Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan malamai suka ce wannan amana amana ta sallah to kaga wajibi ne da liman da ladan su zama suna da addu'a akan kiyaye lokacin sallah ko dai ya zamanto ka san lokacin sallah ladanin ka samu malami ya gaya maka lokacin kowace sallah ko kuma in baka sani baka samu kalanda wadda masana suka yi ita wadda kalandar masana ne malamai ne suka zauna suka kalli lokacin komi aka tsara ta aka yi ta ga lokacin da rana take kaza yadda ka san gobe laraba ce jibi alhamisi ga ta juma'a haka ne aka zauna aka tsara abin ba wani bokanci ba ne ko wani abin wannan ne kenan in baka sani ba to sai ka samu wannan abin da aka iyakance lokuta sai ka dinga neman taimako da shi in ba haka nan ba mutum zai dinga fada kuskure da ka yi sallah lokacin da bai shiga ba da minti ɗaya wadda ka yi ta kafin fitar lokacin ta da minti ɗaya ka san dai ka shigar da ita amma da zaran kai binnan sallah to baka da sallah saboda yana daga sharaɗinta da hulul wakati labudda lokaci shiga saboda haka kuskuren da suke in suka jinkirta magariba kuma sai ka ga lisha kafin shafaƙi ya fada kafin shafaƙi ya fada kawai sai ka ji an ware kiran sallah kuma ana kiran sallah kawata da sallah zai za ka samu wani lokaci minti talatin ne wasu masallatan suke sa tsakanin magarba da nisha minti talatin ne da zara ana kira in dai ka gaji na haɗawar rana bai haɗa ba to lokacin nisha bai shiga ba shi lokacin duka ganin ido ne komin ganin ido ne ba wai abu bane na rufa-rufa haka sallah asuba za ka ga da kwai ladanan da su ma ake samun kuskure musamman irin kwanakin nan sai ka samu cewa su ma suna kiran sallah sai ka ji an tada sallah kuma alhali alfijir bai hudu ba saboda sabo da yi da wasu abubuwa saboda in lokaci yana irin wannan yanayi zaka ga nan da nan mutuna suke karuwa ko kuma su ragu to in ba ladani ya taka tsantsa ba yana bibiya to zai wada cikin kuskure to kaga wajibi ne ga dukkanin wanda amana take hannun shi ya zamanto ya tsaya ya kula da wannan ragon kuma limaman kenan su sa abu ne wanda yake mai girma ba wai abu bane na sako-sako je gaban Allah subhanahu wataala al'umma su zamanto suna bibiyar ka akan kenan baka kiyaye haƙƙin da aka rataya ma ba yuqaddaru bi fi'liha ba'da ta'sil shurutiha walil isha lokaci na lisha min ghaibubati shafaq al-ahmar daga boyewa kaga yanzu ai gashi ana to wannan shafaqin sai ya bace lokacin ya shiga min ghaibubati daga fakewa ash-shafaq al-ahmar shafaƙi wanda yake sha ila sulusin lailin awwal har izuwa sulusin dare na farko ka kasa dare uku zuwa kenan ɗaya wani subhi min tulu'il fajr sadiq sallar asuba yana shiga daga bayyana alfijir na gaskiya lil isfaril a'la ba laihi har zuwa madaukakin haske wa daruriyyu lis subhi lokacin darura asuba min al isfaril a'la daga inda gari ya washe ila tulu ishams har zuwa kafin hudawar rana da rana ta hudu kuma lokaci ya huda walil zuhri lokacin az-zuhr na daruri min awwal waqt al-asr daga farkon la'asar al-mukhtari zababban la'asar zababban la'asar shine lokacin da ka tsira abu kaga inuwar shi tana daidai da tsawon shi ila ghurubi qurs shams har zuwa fadawar kaskwar rana walil asri lokacin laruri na la'asar milan istirari daga lokacin da rana ta ba da masara ta ba da fatsu-fatsu ta ba da launin masara ka gami kenan ta je zuwa fadawa ila wakatar hurubi har zuwa lokacin da za ta fada wadda magharibi lokacin maghariba na zarura minal faraga minha daga inda aka ida ila tulu ilfashin har zuwa hudawa alfujar wala al-isha min akhir thuluth al-layl al-awwal daga karshen sulusin dare na warko ila tulu al-fajr har zuwa hudawa al-fajr to kaga wajibi ne mumini ya kiyaye lokacin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anil fajr inna qur'anil fajr kana mashhuda shine karkatuwar rana shine diluki shams kamar yadda imam malik ya ce kenan diluki shams shine mailu a karkatuwar rana shi ake nufi da kenan diluki shams wannan lokuta malaika jibrilu alaihi salam shine ya sabko ya karantar da manzon sallallahu alaihi wasallam yin sallah da kuma lokuta waɗanda suke na sallah mala yace man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah ila waqtin daruri har izuwa lokacin laruri min ghairi uzrin bai da wani uzuri asima ya dauki zunubi yana da kaba'ir zunub jinkirtar da sallah har lokacin wata sallah ya shiga Allah ya ce fa khalafa min ba'di ma khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna khayya Allah ya ce sai wanda suke bata gari ko mutanen banza sai suka mai bayan tahiyar nagari wanda yana daga aikinsu da ya ja aka kira su khalfun shine suna tozartar da sallah suna jinkirta ta daga lokacinta yana daga alama ta lalatattun mutane wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce yace alkiyama za ta tsayu a kansu sune allazina yuakhiruna salata masu jinkirtar da sallah daga lokacinta ubangiji ya ce fa wailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun sau da haka ɗaya ne daga kaba'ir zunub a samu cewa musulmi yana ta'khiri na sallah daga lokacinta ko dan kasuwanci ko kuma aiki ko dai wani abu shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku masu imani kar ku yarda iyalanku dukiyanku su shagaltar da ku daga sallah wanda dai ya aikata haka to tabbas suna daga waɗanda suke sun yi hasara a lahira wal innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama Allah subhanahu wataala kare dukkanin wanda mulkin shi da shagalce shagalcen shi ya saki kula da sallah to a ranar lahira za a tashe shi tare da hamana duk wanda dukiya ta shagaltar da shi shi kuma za a tashe shi tare da karuna wanda kuma ya zama kasuwanci shi kuma za a tara shi tare da umar yadda bin khalaf Allah kare to kaga dukkanin wanda ya zamanto kuma a ranar lahira an tashe shi da waɗanda su ashabul jahim ne kaga yayi asara ya tabe Allah kare kuma iya daga musibar da ake jarabtar mutane da zaka ga masu wasa da sallah to Allah subhanahu wataala da jarabtar su cire musu kwarjini jarabtar su da tsiya da talauci jarabtar su da kumcin rayuwa sau da alƙawari ne da Allah man arada an zikiri fa inda lahu ma'ishatan tankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma dukkan wanda ya kauda kai daga zikiri wala zikrullahi akbar kaga sallah tana ga mafi girman ambata Allah wa qimin salata li zikri sau da haka kenan Allah subhanahu wataala ce kenan duk wanda ya zamanto yayi haka nan to fa inda lahu ma'ishatan tankan zai zama yana da rayuwa da zai ta kumci addanku fi duniya addanku fil barzakh addanku fil mahshar za a hada mai a matakan nan guda uku a gidan duniya zaka ga duk inda ka ganshi yana cikin kumci da wahala da tsiya ko yana nema babu albarka Allah kwashi albarkai yayi tafa fituka yayi ta wahala sai ka ga babu ka kana samu irin wanda sai ka samu mutum zai zo aikin wahala yayi aiki a rana az-zuhr tayi ba zai sallah ba la'asar tayi ba zai sallah ba sai can rana ta kusa wada sai ta shi irin nan munafukai sai lallaba sai je shi sai duddun gurata kaga sallar munafukai ke Allah subhanahu wataala ce wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ka gani saboda me suna jin nauyin yin wannan sallah tana musu nauyi to sai kaga mutum yana cin kumshi da Allah abinda zai samu shi ba zai more shi ba ma yana wahala me ya jawo mai wannan sai da sallah yana da amfani da kanshi iya daga abin da yake jawo ma mutum arziki a rayuwa in ka ga mutum a rayuwa ya samu arziki rayuwa aka ce ma arziki rayuwa ba wai tilin gidaje ba ko kaza laysa al-ghina an kasrat al-am walakin al-ghina ghina nafs wadata ta zuciya ita ce wadata manzo Allah sai sai ce kad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata kad aflaha man aslam wanda ya mika wuya ya sallama ya rabanta wa rizqa kafafan arzikin shi ya zamanto wanda ya ishe shi wa qallahu Allahu bima ata Allah ya sa mishi qara'a dangane saboda ba karama arziki bace shafi yake cewa idza kunta fi dunya za qalun anta wa malikud dunya sawa in ka zama mai qara'a duniya kai da mai mallakar duniya duk ne kuce menene matsalar to kaga inda kaga arziki dama ya samu dan adam to sai kaga ta hanyoyi nan bayan da za a yi mutumin da bai kiyaye tauhidi ka ganshi cikin arziki ba ka'ida dole kana sa wannan sai an samu kiyayewa tauhidi kiyayewa haƙƙin Allah subhanahu wataala wa daraba Allahu masalan abdan aw wa daraba Allahu daraba Allahu masalan qaryatan kanat amiratan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi al'umillah fa zaqa Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un duk in ga mutum yana tsiya da talauci tsaya ka kalle shi za ka ga wani yana wahala ta ita yana aikin wahala in kare ka ugun shi sai ka ga wasu kirina ne da wani dagumi da wani wani ne duka ya biya daddar damar su shi to kai yanzu kai da baka da komi waye me za maka ko ka ga ya kaya dan bara maka wani kaho da wani tulin layu ko gida to kai barawa ma ba san inda zai shiga ba ka gani kaga ai wahala ce kada shirkiya da wani zai shirki ko ya fi duya bubban ne wata jaraba a gida ka gani ko ka gan yaro ne abu duk a sa mashi kambu ne da waye to maye ma ba san wanda yake ci ba kaga da ɗanka kana fama da tamowa a shiga ci a motaccen likita tamowa maye ma aka zo da zai ci ka gani to duk in kaga mutum yana ci abin nan kale ka ga bangaren tauhidi sai kaga akwai matsala ka'ida ce in dai mutum ya bar wannan to sai kaga sai ya haɗu da musulmi ko rashin santse da sallah mutum yana sana'a yana kasuwanci da kowace shi kawai inda ka gan shi kawai fafatuka fafafuca fafafuca fafafuca yana tsawama yana tsawama hawa lokacin sallah ba zai tashi bai yi tsaye da sallah kuma in ma zai sallah sallah za ka ganta kotan kurciya kawai fafafu bai ma san mi ma ba in ya ida da za ka tambaye shi mi bai ma san ba mi Allah ya ce wa mur halaka bis salatu wastabir alaiha la nas'alaka rizqan la narzuq wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci umar iyalanka sallah dauka hakuri akan ta iya daga mafi girman abin da yake jawo wa mutum arziki a rayuwa da dukiya sallah sallah in dai mutum zai kiyaye ta to kaga rashin kiyaye lokaci akwai matsala man akhara salata ila waqti daruri min ghairi udhrin asima wal udhru menene udhrin shine al haidu a samu mace tana halin rashin tsarki wanne fasu a samu mace ta yi wal kufur ko kuma a ce wanda yake kahuri amma shi kahuri ba wai ya nuna ba kawai ya sha a banza kama ka ce don an je lahira ai shi kaga kahuri ba a tambaye shi ba sallah a kahuri za a tambaye shi akan asalin musulunci kuma za a tambaye shi akan reshe da musulunci sai tambaya biyu dole za a duk abin da ka san za a ma musulmi shi ma sai a mushi kanka ce ba a tambayi ba kafiri dan me bai bi baban shi ba dan me bai bi mamman shi ba dan me bai ba da zakka ba za a tambaye shi akan me yasa bai musulunta ba me yasa da manzanni suka zo bai karba kiran manzanni ba me yasa bai ma Allah tauhidi ba sai an tambaye shi saboda shi ma aiko an aiko manzanni zuwa gare shi sai kuma za a tambaye shi kan furuwa shi yasa Allah ya ce ma sarakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wasiba ko yarinta shekarunka na yarinta an dauke ma amma daga ranar da mutun ya balaga mace ne ko namiji matsayin shi da na baban shi da na kakan shi duk fiski yaro na da shekara goma ya balaga daga ranar an ware rubuta mishi aiki duk sallar da bai yi ta ba ya aikata kama irin ku duk wanda ya zalunta ko ya zage shi ko da ke shi ko ya ki iyaye haƙƙin makwabta kai ya ce a ni a gidan babana niki in dai baligi ne to haƙƙin da ya lazumci ma'ainihin shi na makwabtaka ya lazumce shi in ya zalunci dan makwabta to a ranar lahira za a kama shi da zalimcin makwabci kuma yana daga kama irin su to za duk aikin da ka sa dora ma baban shi shi ma dora shi duk aikin da aka dora ma ma'ayyin sha dora duk aikin da aka dora ma ma'ayyin ta dora mata da zarar yarinya ta balaga ko namiji mawarki ne ya gemu ya fara a gashi ne na hamata mara ne mace ce bangaren abin da ya shaye mama bangaren al'ada ne bangaren ciki ita ma duka wanda ya zama tuwanda ya bayyana a tattare da ita to ita da kowa ɗaya suke inda za ta mutu tana safa-safa da addini to ana je mata tsoro inda ko za ta mutu hallofar ta sallah hallau dai wannan narkokin da aka yi magana a baya na karkarewa ce duk wanda bai yin sallah ko dan bai dauke ta bakin komi ba to ya kafuta to kaga abin yana da hatsari irin wanda zaka ga ba da ba lazim ne danka inda ya hau shari'a ta hau kai shi karka kalli shekarun shi ko kaza kalli alamomin da shari'a ta sama ka tsaye da shi ka karanta ne ka yi taka tsantsa yanzu kai ma ka zama mutum ka san duk abin da kai kaza kaza warjinun da kuma taɓin hankali wani izma da kuma kenan suma da mutum zai fitar ga haicin shi to kaga wanda bai cikin haicin shi mutum ne aljani ya bige shi ko zama tona da falwariya sai ya hwaɗi da ya hwaɗi tun lokacin la'asar bai warka ba aka yi magari ba kaga tuni lokacin ya huta to yanzu wanda ya warka a lokacin ta ita ce zai tun da asuba ya hwaɗi bai warka ba sai bayan rana ta fada to yanzu az-zuhr la'asar wannan duk ba zai yi su ba sai dai wannan wanda ya halka a ita ita ce zai wani kusa sai dai in ya halka da sauran lokacin nan in shi ne kenan wannan ya tahoci ai zancen da ake kenan ko baka kalli ba karata tattar hankalinka wajen karata wani jinun ko taba hankali wal izma kawai dai kuskuren da mutane mafi yawa suke yi shine in aka kai mutum likita sai ta tara bashin sallah sai ce yana kwanci a saman gadon likita sai ya dawo sai ce yana taramuwa kaga hatsari ne wannan uzurin shi kawai ne da ce jahilci ne dai bai sani ba amma hatsari ne ita sallah babu zancen ka tattara ta kai ramuwa matsakar dai kana ce hankalinka salli qa'iman فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى الجنب saboda Allah ya ce fattaqulla mustata'at kai a tsaye baka iya a tsaye saboda shine asali don zai kai a zaune baka iya a zaune sai kai ringe shi sai kai baka iya sai kai arira a ko kaka kake to shikenan zaka sallace ta in dai akwai hankali a tare da kai kenan wanda ake zance wanda shi bai ciki hayacin shi to shi ko wanda bai ciki hayacin shi ba kallafa mai ba shi taklifi a sabka kai shi kamar matsayin karamin yaro ne yanzu kenan in ya farka ba zai ce bai rama waccan a zai rama wadda ya farka ya samu ce kawai zai sallaci wadda ya farka ya samu wasu ba da yarinta wal junun taba hankali wal igama su ma wannan barci wal nisyan da kuma mantuwa wannan su ne uzur zaka iya sa mutum sai mance sallah annabi sallallahu sai ya ce man nama an salat aw nasiha falisalliha idza zakara alaikum salam
Na'am.
To ai in ka lura kamar lokacin da ake amfani da shi duka lokacin sallah ne. Tunda ita ka gani sha mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya jinkirta ta kaga da ya hoto sai ce innahu la waqtuha laula ana shuqa ala ummati ba dan kai zama na tsara ta ma al'umma ta wannan shine lokacin ta ita an sa ayi ta'khirin ta ma ayi sa da akharata a jinkirta ta to kaga kamar bayan magariba za a ce ni shakara da ake kamar minti 10 minti 15 to ko da a ce da koyon wa'azi akai ta karhe 10 misali duka kenan babu matsala a kamar
a kama a ce ana wa'azi ba da al'asir sai kuma lokacin magariba yi sai kuma a zarce a sai dai a tsaye da wa'azin a yi magariba kuma yin so sai a dora sai dai wanda amma a ce an shigarta wa'azi ya yi wa'azi a ce wa'azi ya yi wa'azi sai a gama tsakanin magariba da nisha ko wani abu ko a asali shine sallata sallah a lokacinta sai inda ya zamanto an samu wani uzuri to shine sai zama illar da za ta sa a gama shi uzuri ke to kuma kaga al'azar din wasu abubuwa ne waɗanda suke kamawa tsariya amma ana iya ayi sallah kuma a ci gaba da yin wa'azi ke faslun yajibu ala al-mukallafi wajibi ne akan mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati ya rama duk abin da ya kubce mai na salloli al-mafruda na farilla murattaba a bar jerin tawafi ayyukacin kana kuma a kowane lokaci tsakiyar rana ne fadawar rana ne dillawar rana ne ba da lasari ne ba'da subhi ne shi yasa ya ce ma mi fi ayi waqtin kenan sallah wadda take ta fita daga lokacin ta muhaddadi malamai sun daɗi juna sani dangane da sallar da ta zamanto ta kubce ma mutum bai yi ta ba za a rama ko ba za a rama ba asali kenan wajen rama fawaid akwai hadisi wanda yake na Anas Allah kare yarda gare shi wanda ma ke ce man nasiya salatan falyusalli a idza zakara wala kafaratu wala kafaratu la illa zalik ruwayan ta muslim idza raqad alukum al-salah in dai ku yi barcin sallah aw ghafala anha ko ya sha'aba falyusalli a idza zakara fa inna Allah azza wa jalla yaqul aqimis salata li dhikri hadisa abu abu sa'id al-khudri Allah kare yarda gare shi a shekara ta biyar a gazo ta khandak annabi sallallahu alaihi wasallam ce hubisna sai yake cewa Abu Sa'id hubisna yawmal khandak an sala ranar khandak mushrikai sun hana mu yin sallah hatta kana bada magharibi har bayan magariba bi hawiyin min al-layli saboda haka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aka kai wannan lokaci to kuma kafa Allahu al-mu'minina al-qital sai Allah subhanahu wataala ya isar ma mumine wannan yaƙi ɗin sai manzana sassalam ya kirawo bilal alaƙarin ragare shi sai ya tada azuhur aka sallace ta kamar yadda ake sallata ta a lokaci aka yi la'asar aka sallace ta ita ma aka kyautata ta kamar yadda ake sallata ta ya yi umarni aka tada magariba kuma aka sallace ta ita ma kamar yadda kenan ake sallata ta saboda lokacin ba sabkar da yin kenan sallah wadda take ta tsoro ba wannan kaga duka halin gafana ne ko kuma shagaltuwa amma in ba nan ba asali inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta inda rama sallah zo inda aka mance ko kuma aka gafala amma mutumin da zai zamanto ya yin sallah har lokacin zai zamanto ya fita to wannan shine malamai suka tantauna wasu malaman suka ce a babu zancen mutum ya zamanto ya ce ya rama ta sallar da gangam ne ya kinta to babu zancen kuma he lokacin da ya ga dama shi kuma ya ce ramuwa zai sai dai ta neman gawar Allah subhanahu wataala yana tuba gurin Allah subhanahu wataala amma ya ce zai yi rama ta to wani irin ramuwa zai ma ubangiji subhanahu wataala shi daga lokacin da Allah subhanahu wataala shar'anta mai wa yajibu tartibul hadirataini mala yace wajibi ne musulmi ya jeranta salloli guda biyu wanda suke masu lokaci mushtarikatai ne wanda suke tarayya fil waqti fa yana khalafa ada saniya abadan az-zuhr da al-asr misali sai sallaci la'asar bayan ya sallaci la'asar sai ya tuna shi bai sallaci az-zuhr ba ko kuma barci ya dauke shi bai horka ba bai horka ba sai da ino amtai daidai da tsawon shi kaga lokacin mi la'asar yanzu ya aka tara jam'ul asar nan ba zai zo bai jona ce bari yi la'asar in ya so daga ba in yi asu a zai sallaci azuhur sannan kuma mi zai sallaci la'asar wajibi ne jeran su tsakankanin su adaratai waɗanda suke mushtarikatai ne fil waqti bayan qala ba ada sani abad baka sallaci azuhur ba sai ka sallaci la'asar bayan ka da asar ka tana she ban yi ba azuhur to zai ka sake الظهر كده sai kuma kai la'asar wajibu taqdim al-fawaid ala al-hadira wajibi ne sallatar wadda ta kuce sannan ya sallaci mai lokaci wa in kharaja waqtu al-hadira koda kuwa la'asar din lokacin ta zai huta malam tazid ala khamsu salawat ai kaga manzo Allah sallallahu akan da sai aka sallaci az-zuhr aka sallaci al-asr aka sallaci magariba ba ce ba yanzu lokacin magariba ne bari a yi magariba sannan sai a koma a yi malam ta zai ala kamsu salawatin matkarre ba ta wuce sallar lokaci biyar ba ko kuma hudu bayan zanen alaya ala ahadin kauli ne abu ɗaya maganganun wasu malaman suka ce sallah biyar kamar shi ne wani uzuri ya zo ko kuma ya gafara ko kuma ya sha wani magani na barci sai zama sai da ya yi wajen awa ashirin da wani abu sai ya walka to yanzu in ya tashi tun da sallolin sun yi yawa a nan gurin ya sallaci mai lokacin da ya walka lokacin a zuhur ya walka shi kuma tuntuna wajen salloli guda shidda sun kubce ko guda biyar sun kubce to yanzu a zuhur ko wannan sai sallace ta in ya so kuma sai ya layo waɗancan surafin wanda suka kubce mai sai lissafa su alaikun salam abin da yaudi na adadin in ya kai biyar ɗin kenan yanzu yana iya bin jami'i amma in ba a wadda ta kai nan ba to kaga can jeran ta ce zai amma yanda in yi shi kaɗai ta yi to haka zai iya jona jami'i ɗin da ita tunda ita ya halitta ya sallace ta ita kadai kinta daga ba sai ramu kenan babu zancen takadimi a nan gurin da abin nan kenan ita ka'ida dama ita ya sallace ta a lokacin ta to zai iya bin jami'i alaikum salam da rana ta hada sai dai kawai dan jinkirin da za a samu na kiran sallah kaga an kira sallah minti biyar ne ko minti uku tun da ai kiran sallah don mutane su zo kuma nan sana sai a a ai ba alaka da ja kawai rana ta hada in dai rana ta hada ta hada in ba ta hada ba ba ta hada ba ga gane to da rana ta hada me za a yi sai a kira sallah to kuma a sunna inda aka kira sallah ba kuma da an kira ba za a tada saboda shi kira kira mutane akai shi ne ma ko darasi ake kamata lokacin kira sai a kira kenan dan mintunan da ake sawa sai mutane su halarta waje albaina a zalika wa iqamatika ka gani kadar menene hadisi yake cewa fasilar da ake san mutum ya zamanto ya sa tsakanin kiran sallah da iqama to kaga akwai buƙatar a samar da wani tazara ba da an kira ba kuma kawai shikenan sai a yi iqama to wannan dan tazarar da za a sa kawai sai dai shi saboda kaga shi yasa ya ce maka mi yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha ana kaddara aikin ta bayan samar da mi sharadanta saboda shin sharadi ne yin arwalla kafin lokacin sallahi kaga ba farilla bane ba ana farilla ne arwalla in lokaci bi ya shiga amma lokacin magariba bai ba yanzu ya ce kai arwalla kafin lokacin farillaka a kaga yin tsarkin ka sai lokaci ya shiga mutum ne ya wajibi ne wanka to yin wankan shi kai tsaye ne zai yake wajibi ya wanka ko kuma a'a yana da damar ya jinkirta yin wanka har lokacin sallah kaga yana damar ya jinkirta har lokacin sallah to sai ka kaddara mace ce al'ada ta dauke mata misali ko mutum ne wajibin shi yin wanka to zai yana da uzuri wannan wankan da zai bashi da arwalla yana da uzurin mi wannan arwallar da su ka gane saboda haka da rana ta hada kiran sallah za a yi shi kuma yi kiran sallah za a sa ɗan tazar amma ba zance abin da ake zance ba za a kira sallah ba ma sai rana ta hada kuma an je wani taurari ko an je wani shigar duhu wani duhu fadawar rana shine shigar duhu hatta tawarat bil hijab kawai wannan fadawar nata shine wal maghriba idza gharibat lokacin da ya zama to rana ta fada na na gusa eh har lokaci eh kamar ya danganta da lokacin in ya zama to jinkirin tunda mafi yawa zaka ga karfe hudu misali a ce uku da hamsin lokaci ya shiga gun to za ka samu cewa la'alla duk yadda za a yi ɗan hutun da za a fita ko awa guda ne misali to kaga awa guda lokacin bai fita ba ya kusan magariba to shi wannan shi ne tun da ya zama ma mutum tilasa ne to a irin wannan ne ya mutum ya haɗa tsakankanin salloli inda ya zama labud da babu makawa kuma babu yadda ka iya shi wannan kenan mutum yana iya hada sau da wani uzuri ne daga azar ya kama shi kuma wanda yake kenan abin da yake abu ne nashi na halali ya kanshi lehin kuma yana kan su waɗanda su kuma suka jinkirta suka sa jinkirta wannan kuma akwai lehin da ya shahi hukuma ya shahi daula ya shahi masu yin abu kaga wannan ba ma lalle ya zama to laihin akan shugaban kasa yake ina inspectorori ina wanda suke wakilta ba ina ma kai ma ma yi an kai inspectorori ba to ka gani shi kadai ba professor kin dai yana iya bal to ka gani kuma gehe dai su ma ana zancen Allah su dinga ce kaza kaza wasu su jahilci ne wasu kuma addinin kawai ba dauke shi ba bakin komi ne ka je kawai saboda wani abu na wannan ka jama kanka wurin Allah subhanahu wataala wannan kuskure ne da kuma su kansu ma mushinan su ma suna da laifi saboda ai su ne masu jarabawa me matsalan suka zo suka ce ya kamata a sa lokaci kaza kaza su ma ba sallar ba suke ka gani to kuma wal imam ra'i kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mushan da zai koya professor din da zai kula duk matsalar da za a samu ya Allah tambaye shi ka gani kuma abu na farko addinin mutane abu na farko addinin mutane shi yasa ita amana ba wai abu bace ba wanda mutane suke daukar ta haka haka sai ka ga mutum director ne sai shiga wuta saboda wannan ilimin da yake ridawa wannan abin da ya kyale wani abin da yana iya sauya shi shi man ramikum munkaran fare da yuru biyati akwai abin da kai an baka hannunka kana iya sauya kamar yadda professor yake sa ka'ida a rakwar din shi ba ta gwamnati ba ma kuma ta gwamnati kai ya ce ba a shigo da kaza ba za a yi kaza ba har ma ya nemi a kawo mai polisai ka gani kaga suna da wannan dama zai ce a kawo mashi ma polisai su zo su mai kaza ya ce bai raba da a yi kaza duka ana sa ne jaraba na ana sa da ba so a shiga da kaza da wani ne da wani duka to ana wannan abubuwa to kuma addinin Allah ne kawai dan ba a dauke shi a bakin komi ba kawai sai zama ba bukata ka gani kuma irin wannan abubuwan su suke jayewa afkar waɗanda suke na a tashaddudu da wasu abuwa nan saboda in ba mutum Allah ya haskaka mai da haske wanda yake na ganewa addini da awa'id wanda suke na shari'a to irin wanda yake sawa sai mutum ya shi kawai gaba ɗaya abin ya wuce tunanin shi shine ya kaga wasu nazararruka waɗanda suke na gurubi suna shiga cikin lamari sai a samu wasu ara da wasu abubuwa duka sai a samu gujewar wasu ma akan abu ka gani in mutum ya zama yana da zahin addini kuma ba a samu ba kenan ɗanɗano wanda yake na fahimtar kawai na shara to kaga dole abin da zai biyo baya kaga gaba ɗaya ma zai iya bari gaba ɗaya ma zai iya bari to kaga wannan kuskure ne kuma ire-iren waɗannan abubuwan mu ji tsoron Allah mu da muke tunkara abin mu san cewa kenan muna da damar mu ma mu gyara wanda su kuma suke kan abin kai tsaye su kuma kaga ya kamata su san cewa wata amana ce wadda haɗuwarsu da Allah ba za ta musu kyau ba irin na abubuwan duk ba mu ma ɗauke su akwai ma ko su kansa ma mushina ba ma wai kai alkawari da daula ba ko da faransa ko da amurka kai ko a amurka kake koya ko a isra'ila kake koya suka ɗauke ka kwadago to lokacin da suka sa kaza awa kaza gare ka wannan awin tilas ka kiyaye wannan yarjejene da kuka yi tsakaninsu ka gani kai ne gwamnati sai ta ɗauke ka za ka karanta awa kaza gare ka a sati ko kuma ka zagare ka a wata sai ka bar ɗiyan mutane kawai ka kaɗa ka tahiyarka ko ka ƙirƙiri uzurin ƙarya inda za a tattara a wata sai a ga kayi cogen awa kaza to wannan awoyin ka ƙirgo kuɗinsu ka maido su in ko baka ƙirgo kuɗinsu ba ka maido su to ka ci haram sai dai in uzurin rashin lahiya ne gare ka ko kaza ka gani ta irin wannan abin shi yasa kamar wannan ko wanda ake kuma ƙa'idan komi wala ya juza lau an ya fa'ala wala ya hilu an ya fa'ala fi ilin hata alam hukumar zafi komi ka san hukumci Allah ɗan kasuwa ne ka san kitabul biyu ɗan ƙwarago ne ka san yadda ake ma'aikaci ne na hannu ka san wannan a komi ma farrata na fil kitabi min shay ma abin da muka bari Allah subhanahu wataala ce a cikin alqur'ani komi filla filla Allah subhanahu wataala bayyana shi to irin wannan kusakuran da suke yi abin jiya matsoro ne mutum zai iya zuwa lahira ya tarar da ya yi asara Allah kare sau da haka wannan kuskure ne shi kuma ɓangaren ɗalibi kai ma inda kwai yadda za ka iya a mutum zai iya yi ya gama je ibada shi to sai mutum ya ce wani a ɗaliban ne a tsakaninsu za su gami ya kamata a tunkari abin kuma wannan wajibi ne akwai abin da jama'a ne duka suke tunkari ka ɗauki misali su ɗaliban in aka yi ba daidai ba ba tattaruwa ba suke saɗu su yi kuma gwamnati ta saurare su kaga yadda da ruwa ake aje a gwamnati kuma ta saurara to me yasa abin da ya shahida Allah mu musulmi ne kaza shi irin wannan abin ba za tsayi ba akan shi a tashi a ga cewa an kai koke sama an ƙara maimaita an ƙara maimaita an ƙara maimaita kaga dole za a kalli za a zamna a saurara kaga dole za a zama in har za a iya yajin aiki saboda wani abin da bai kai ya ka ba in za a iya tsaye saboda kaza duk babu aula akan addini duk babu aula akan addini saboda wannan zai iya jayewa fushin Allah ma gaba ki daya kuma abin mamaki zaka ga wai sai lokacin da aka shiga matsala kuma a dinga tunkara Allah kariya ba ku ke ai akwai roƙon da kam in mutuwa zaka yi in hawayen jini zaka yi sai kai ta kiran Allah ya kyale kai ki amsa maka kaga duk inda aka watsar da shari'ar Allah subhanahu wataala mutane suke abin da suka ga dama to yanzu za a zabo zababa a cikin sai ta roƙo Allah Allah ya nuna ko uwar ki saurari kawai ya bar mutane su ta cin kwafa dole sai sun gyara to kaga an san a ce a je a yi sabka ina ne a yi sabka ina ne a yi sabka a koma zuwa ga Allah a yi kaza kuma shi Allah ba za a mishi abin da yake so ya yarda da shi ba sai a mai da shari'a shi ita ce baya ita ce karshe abubuwan da kiyayewa ba ma abu bane da zaka ce wani na tilas tilas to kaga wannan Allah sa mu gyara kuma wanda haƙi yake kansu su wajibi ne a gaya musu san su san wannan duk wani wanda yake jagoranta shi abin tambaya ko mushe ne ka shigo cikin fasali lokacin da kake ciki kai sai Allah tambaye ka a damar wannan da kake da wani munkarin da ka gani baka gyara ba sai Allah tambaye ka akan wannan ba ma wai ka zama sababin rusawa ba ko rusa tarbiyya أو على الأربعة وعلى المشهور الآخر قدمت الهاترة إذا ضاق وقتها سيقبات الرمي لوكتي إلوكتي تيقمتتا ومن ذكر فائتة في وقتية wanda ya tuna sallar da ta tsere mishi kuma iya cikin aikata mai lokaci ya ji tartibuha ma'aha wajibi ne jera wanda ya ji tartibuha ma'aha fa'itar da ya zama wajibi ne ya jera ta tare da mai lokaci fa'itar da ya zama wajibi ne jera ta tare da mai lokaci kamar kaga ke ne. No. No. Kenan in ya tuna kaga nan gurin wajibi ne kenan ya zamanto ya ya gabatar da fa'ita go kenan ya tuno wanda akalla min arba ko kuma hamsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya jero waɗannan to kana cikin magariba sai ka tuna baka yi ba az-zuhur baka yi ba da asar kaga ai wajibi ne mi jeron ta su go tunda ba su kai ba hudu ko kuma ba su kai ba nawa biyar go kaga manzo Allah sallallahu alaihi ai sai jeron to yayi az-zuhur yayi al-asr sai mi magariba to yanzu kana cikin magariba sai ka tuna waɗancan wanda ya ji tartibu a ma'a wajibi ne a jeranta tare da mai lokaci bayan ƙara fazzan in kai kaɗai ne ƙata'a kawai ka yanki amma za wata daga sallah ya isa ka ce assalamu alaikum malami a ƙidi raka'atan in dai ba ka kulle raka'a ba bi wata iya dai ala ruku ba ta ta kaga ta yadda ka ɗora hannu a guyoyi bayan aka daha in haka kulle wannan raka'a damma ilaiha ukhra ya ce sai ka raba mata ka haɗa mata raka'a ta biyu wa kharaja an shafa'in sai ka fita daga biyu saboda wai tsoron karka yi sallama daga raka'a ɗaya yanzu ka yi wutir inda dare ne la wutara da fili inda rana ne kuma magariba ita ce wutirin ha to yace sai ka manna mata kenan ta biyu ta zama to shafai wai kare imaman liman ne yana sallah magariba sai tana bai bada asar kata a sai yake wala ya sakhalif to yanzu ya zai sai aka ce wala ya sakhalif ba zancen kuma ya shayo wani da zai mai saboda me yasa wa yasri zalika li salatil ma'mumina wannan ya nasu ya shahi sallar ma'mum yanzu sallar shi da ta baci kenan sallar ma'mum ma a nan gurin ta baci wani kana ma'muman tamada ma imamihi amma wani suna ce inda sallar kenan take iya baci liman inda sallar liman ta ɓaci sallar mamuma ta ɓaci sai inda ya zama to limamin ko kafiri ne ko kuma ya zama to yana da hadasin da da gangan kuma yana da hadasi kai ka san bai da arwalla kai kana sanar da limamin nan bai cancanta a bishi sallah ba kamar yanzu misali ka san cewa bai bala asar sai ka zo kake mishi kai ne ka zo kowane lega wanda ya ta kure mushi guri ne ana wata sabga ya ga wancan ya tashi sallah wancan ya tashi shi kuma yana jira dan tsinken nan da ake caka ma tsoka biyu kamar mayu ana a zuwa tattara wani karfa sai wani dan tsinke ka ci abin da ta a taru kowa ya ruka iri almajirai suna gehe mutane suna gehe kana cire tsoka kwaya biyar a cinye ba ba almajirai ba kaga wanda ai ba albarka ciki eh kaga ai ba albarka duka bayan Allah dan sun sa ido su ba za a je ka musu tsinka badan ruwa kuma tsinka zuwa sa ta yi gunto tsoka guda biyu kuma ita ma an nuna ma duk duniya Allah in za ku yi abin ku ku shiga cikin gida mana in dai ba shirewa saboda wannan ai a shari'a shi ake kira jafra irin wannan walimar da za a gayyato kowa to ba zance a bambanta almajiri da waye da waye kowa ba shi kowa ba shi da in kuma an san kebantacciya ce to he a yi ta a cikin gida amma kawai mutane sun zo bayan Allah suna haɗa miyau suna kallo kawai ku ci shikenan a watsi kawai to kaga nan sana sai ce bisa tsamu tsamul walima yuda ilaiha man yi abaha wa ya turku man yi atiha wanda za a gayyato wanda shi bai damu da ita ba kuma kyale wanda shi yana bukata ka gani dan ke bi a hannu ayo kai kun ba su biyan ba baka ga abin abin da ya dan yanki ne da sai a ba a yanki rani kuma sai mutum ya nemi izini sai dai in mutum nashi ne mai walima shine zai iya yi amma aka kawo abin da ake ci ɗaiɗaya mutum ya haɗa biya ya zalunci sai dai in nashi ne mai walima shi ne yake da dama sai dai kuma in ka nemi izinin mutanen to kuma wannan daban to irin wannan sai aka yi katare ya ga wanda ya tashi ya ce to bari dai ka je ban yi sallar nan su ba da abincinsu sai tashi ya zo shi shi dama bai ya zuhur ba yana da asar kai ka san wannan hau sallar shi aftara ce to sai ka zo kamar da mushi to baka da sallah sau da an kasar turbe wanda bai goce da ke da wannan to sai dai wannan amma dai ba ku sani ba liman ne uzurin shi daban zai iya shayarwa wani ya sa wayan sai ne zalika da salatu da mamumi wayan kana mamuman in ku mamu ya tama da ma imami ya zarce tare da liman in mamu ne fa idza faraga sallama nasiya ya ka ida ya sallaci ma nasiya abin da ya manta suma idu ma sallama da imam fil waqti inda sauran lokaci sai sallaci wanda ya tare da libani sai ya sake ta saboda me yasa yake tamada kar ya zaman to ya katse yawa shi kare wata fitina ce saboda toshiya waccan kenan kar ya zaman to kaza sai aga kamar wata fitina ce ko ya ki liman ya ko kaza to kuma musulunci wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu duk abin da zai jawo tafarruqi ba an raba da shi shi yasa komai a tsare yake ba zancen ka zo ka ko kuna zaune ku jira he wani sai limami ratibi ya kuma ku zo ku ne shi yasa su malamai suka ce makaruhi ne ba limami ratibi ya zo ya yi sallah kai kuma ku zo daga baya can gurin ku ja sallah saboda ka fitina ta zamanto ta kula da rabo kawo kanu fa idza kana jumu'atan to in kuma sallar juma'a cewa sai tana ashe bai yi ba asuba sallaha zuhuran ana cikin wannan din ana cin juma'a to sallaha zuhur sai dai sallace ta zuhur tunda ai juma'a ba a yin ta mutun shi shi kadai malamin sa ya kawo eh eh haka ida sai az-zuhur ba yawa sai a az-zuhur zai sallata da balli yawa fasali ne ko? aha menene ce tambihun sayati ko? sayati ya ce a gaba sannan zai zo ana adan raka'ati kullawa raka inda ibn qasim wajen mala ibn qasim ɗaliban imam malik bi rafi ra'su min ar-ruku ana kullata bi rafi ra'su min ar-ruku tare da dago kai daga ruku illa fi masalin mazkura fil musawwalat sai dai a cikin wasu masaloli wanda an ambata su a manya-manyan littattafai kenan sai mu tsaya wannan gaba insha Allah wannan ya nuna mana kenan darasa akan kiyayewa lokuta na sallah da kuma takatsantsa da kiyayewa sako-sako akan sallah wanda dukkanin al'amurra suna daidaituwa lokacin da ya zamanto an kiyaye sallah Allah yana cire albarka cikin kasuwa cikin rayuwa cikin aiki wanda ba a kiyayewa sallah a tattare da shi saboda haka haka hatta da cikin iyali hatta da gidan da ba a damu da kiyaye sallah ba zaka ga Allah yakan jarabta gidan da waɗansu musibu da wasu musibu shi yasa wajibi ne wanda yake mai gida ya yi ƙoƙarin kiyaye lokutan sallar iyalin shi matan shi ɗiyan shi sau da alƙawali ne Allah subhanahu wataala ya umarce ka wa amur a halaka bis salati wastabir alaiha wa amur a halaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah yana daga musibu da ɗauka hakuri a kanta yana daga musibar da muka samu kanmu zaka ga mafi yawa kenan mutane suna damuwa da su kiyaye sallar su amma ba su fiye damuwa da ta iyalinsu ba mutum zai je sallah bai tada matar shi ba zai je sallah bai tare ɗiyan shi ba suka je tare da su sallah sai ga ya kada ya tsallaka ya wata sallah ya bar yara baligai sun kai bakwai ko biyar a gida maza da mata babu wanda zai tashi sallah kaga matasa mai kokari ne wani hey rana ta hutu zai je shi sallah ka gani kuma alhali kai kake ba su abinci kake ba su abin da duka wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba kuma yana sa komi ya rushe yana daga babban kuma abin da yake sa a rasa tarbiyya ta kenan yara shi yasa zaka ga mafi yawan matasan mu fadawa da suke cikin ayyuka wanda suke na kusakure yana da alaka da rashin kulawa da sallah zaka ga duk matashin da yana kokarin kiyayewa sallah to bi iznillah zaka ga kusakure da aikata waɗansu abubuwa waɗanda suke na sabo yana kankanta akan matashin da bai muhimmantar da sallah ba No, no. in dai an samu an yi ruku an samu daidaituwa ciki an samu an yi sujada an samu daidaituwa ciki an samu tsayuwa rukunan sallah da sun zo to sallah ta yi sai dai tana da karamcin lada in kuma gaggautawa bai bayi ba zuwa ga daidaita rukunan sallah to kuma nan gurin babu sallah saboda wancan musi'u sala kaga nan sa sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda bai samar da arkana ba in kuma rukunne sun zo kamar an yi rukuku ya daidaitu zancen tasbihi ne kamar yadda kace kwaya daya an yi sujada an kai ta dangalgal zancen tasbihi ne an dago daga sujada tunda rukuni ne jalsa tsakanin wanda an dago daga rukuni ne kenan ziyada akan kumari da wancan sallah ta baci sallah ba ta baci ba sai dai ladan ta kadan ne ladan ta kadan ne kuma kariyar da za ta bada kadan ne kenan a irin nan gurin ba za a sake ba saboda ai ba lazum bane kullun ita mutum yake inda hadarin yake a ce mutum mai da limamin ratibi akwai bambanci da sallah ariza ta kama ka da kuma kamai da limami ratib misali zaka iya samun limamin da uzuri ya kawa karasa sallah ya kabi shi kaga wannan kabi shi ne ne saboda karasa uzuri ya kama to ko da yana da wasan kuskure fasiki ne da wasu abuwa in kabi shi sallah ta yi amma kamai da shi ratibi kuma ka san fasiki ne ka san bai iya wannan to wannan kuma kaga sai zamanto an fada cikin babban kuskure kenan in dai rukunne sun zo sallah ta yi da karamcin lada in kuma rukunne ba su cika ba to babu sallah wannan dole a sake ta sau da aka in kuma ana shakka ana kokonto to kuma shi ma da ama yuri buka ila ma la yuri in dai da akwai shakka da kokonto to shine sai mutum ya sake eh eh kwarai ko in kun samu shakka a nan gurin to abin da yafi sai zaman to kun sake yanda kuka yi shine daidai na wajen wani taro wanda aka rubuta akwai nan gari a koka sai ka bi liman sallah ka zo sai ka samu ka kuma ka rubuta ba ko ne ko nan gari ya ne mutum ne kawai mutum cika zai eh kauli rajihi dan zaman gari sai wanda yake bako bako go kai kuma bako ne eh na gane kai mazaunin gari ne a bako ne yawa to a nan gurin ba za ka ce ba dama ni farilla ta biyu kenan yanzu shi kenan ka yi sallama in yi sallama sai ka tashi ka ciko in mazaunin gari ya bi dan matafi in afon matafi sai ya bi mazaunin gari to wajibi ne ciko wannan ko da ko ya zo a matsayin masabuki ya samu kenan biyu ka gane na ƙarshe to dole a nan gurin zai ciko wajibin shi
kamar ne wanda da shi ma bako ne to na yi tsammanin ɗan gari ne biyu na samu na ƙarshe sai na ciko hudu to kuma da baya sai ce mai shi ma bako ne
eh biyu ce a wannan bai cutarwa gaskiya ne bai cutarwa tun da kai kai aiki a bisa abin da yake wajibinka ka fi mazaunin gida kenan wajibinka cikowa wannan shi ne eh sosai wannan shi ne wajibinka eh kuma bayyanuwar wannan dama bai cutar maka saboda ko ya cika ko ya rage duk baka da mashkila tare insha Allah dangane da wannan ya amfani da kuma wannan cewa yan liman kama a ce wannan liman wanda tsada na shi ta hankali to a ce irin su da suke cikin wannan cikin amma sai ku ko kun ce za ku yi wannan matsala cikin da wanda ake manta kakane wannan matsala cikin da a wannan ya halitta kamar matsalan a ce kenan duk limaman da suke yankin sallar su kotan kurciya ce kuma ku kuna da dan yawan da kuke son ku yi sallar ku a nutsi ko to wannan ai kuskuren ba zai sa bai zamanto dan ku kun yi masallacin ku a ce ko kun waru ko wani abu misali a wannan ba mushkila bane yanku zo ku yi sallar kun zo duk sai kuka ga sallar ta su masallace ba ku kuma ku uku ne ku uku sai ku yi sallar ku eh wannan za ku yi sallar ku saboda wajibin ku za ku sauke dan su sun bata ba za ku biye musu ba ai akan saba Allah subhanahu wataala saboda kawai kar su ga kun waru ko wani abu makamancin haka mm saboda haka shine wajibin ko ku yi a azhur ce za ku yi ko la'asar ce za ku yi sai ku yi a masaukin ku almuhimmu ba kun zo ba gurin su kenan ya zama ne ku kan ku a masaukin eh in kuma a a gari ne ma to kuma a daidai Allah sai ku samu ku dinga yin kayan mutarar sai dai in misali a ce a garin ne amma ku kuna da wata mahimmakin ku ta kokarin kiransu zuwa ga addini ko yi musu nasiha ko kuna koya makaranta ma a garin kuma ma dama buku bin su sallah za su ga cewa kenan addinin kuma daban ne to nan sai ku bi su a matsayin nafila ta su wanda za ku iya ku yi ta a nafila sai ku sake da saboda karya zamanto ya sa rasa wuccan abin da ake neman jayowa sai ku yi ta a matsayin nafila wallahu ta'ala Allahu sallallahu alaihi wa
sallam to gaskiya wannan matsala yan agaji kasa ya ba an zela mu gumubi a kai saboda abubuwan za ka gansu akwai abubuwan da babu wani darura a tattare da su to kaga sallar juma'a al'amari ce mai girma a zo ana hira saboda tsarewa kayayyaki inci ana ta abubuwa wanda ana iya samar da wani gurin da za a killace kayan wanda ya zo a makara kuma wannan kaga shi daban ana iya sa lokaci kamar yadda mala'ikun da suke zawa ya fito gudan awwal fal awwal kaga da zaran liman ya zo to a lokacin tsawon su sai su nade takardu su mala'iku wanda suke rubuta sai su zo su zamna ya sami ulul fikr to kai mala'iku ma da suke rubutawa saboda muhimmancin wannan abin sun nade sai da saidawa Allah ce ayyul ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai da saidawa da kai yana da alaka ba da kai wani abu ne na halaliyar ka zaka nemo ma iyalinka aka ce kare in shago kawai yanzu saboda tsare injin wani ka a sace mishi wani masabuki wanda ya tsaya ke can galin shi sai da ya ga dama kurum ana shirin wannan kawai kai dan ka tsare mai nashi sai ka zo kawai kamar juma'a ka wani ya ce maka wai ya larura uzuri wane ne waye ya mutu waye ya warko a ware guri wanda za a kawo gurin wannan a tattara mashina duka ajiye su a nan a sa lokaci jama'a karhe kaza zuwa karhe kaza shine lokacin da 'yan agaji suke tsedawa kamar yadda mala'iku ma suke tseda wanda kuma ya zo lokacin da ya ga dama can ya san inda duk shin ma wai dole ya zo da abin hawa juma Allah wace ya fas'au ila zikirillahi fas'au as-sa'yu ai da kawo da yake tafiya ko ba kai fa sau da haka wannan abin da ku ne agaji ne matsala ta yi kari na mutum bai wani yawa da wuce ku zuwa na kasa wani mutum kashe da na kasa sun su katu ne Thank you.